أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ بوعنا لإبراهيم مقال البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائبين والقائمين والركع السجود أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود ayoyi suna magana a wannan sura mai suna suratul hajji wanda yanzu Allah ya yi mana maganganu na tauhidi ya yi mana maganganu na mutuwa da tashi a ayoyin baya har an ji yadda Allah yake faɗin cewa in mutum yana shakkan za a tashi alkiyama ko za a tada shi to ga yadda aka yi shi aka zo aka gaya mana kowa ya zamo mataimaki wurin addinin Allah wurin a kai sakon manzon Allah domin kar ka ɗauka wai in ka yi haka taimakon annabi ka yi a'a Allah ya daɗe da taimakon manzonsa mu muke da buƙatan taimako wurin manzon Allah kuma ya taimake mu saboda Allah ya ce wa kuntum ala shafa hubratin minan nari fa anqadakum minha kun zo har bakin wuta da taimakon Allah da ya aiko wannan annabi na ku sai gashi ya samar da ku ayoyi suka zo mana da cewa ko da mutum ya ki bautawa Allah to shi ya rasa Allah yana da masu bauta masa da mutane da duwar wasu da aljannu da dabbobi da masu motsi da wanda ba motsi amma da yawan mutanen ma akwai wanda sun ki bautar Allah yadda ake so sai dai wanda ake sa su tilas to aka zo aka yi maganan wanda za su tsaya gaban Allah suna husuma saboda suna cewa su suke kan addini daidai kamar yahudu da nasara waɗanda annabi ya tarar da su amma sun ki karɓan sakon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam har sai na ali yake cewa ni ne zan fara gurfana gaban Allah in kalubalance su cewa addininmu na musulunci shine addinin da annabi isa da annabi musa da sauran annabawa suka yi haka duk wanda annabi muhammadu ya rike shi ya tsaya yana wani addini ba wanda annabi muhammadu ya zo da shi ba ko da wancan din wani annabi ne ya zo da shi tsohon alkawari ko sabon alkawari to lokacinsa ya wuce haka za mu yi husuma gaban allah karatunmu na jiya kenan haza na kasmanin su samu biyar rafiya Allah ya ce to ko duk wanda bai ji addinin da Annabi ya zo da shi ba zai je wuta in an je wuta ga irin sifan da ake wa ɗan wuta allazina kafaru qutta allahum thiyabun min nar yusabbu min fawqi ru'usihim alhamim yusharu bihi ma fi butunihim wal julud wa lahum maqami'u min hadid kullama aradu an yakhruju minha min ghadin qudidu fiha wa qila lahum dhuqu wa dhuqu azab al harir ta ce dan azaban gobara saboda irin abin da suka yi da karɓan wannan addini da manzon Allah ya zo da shi. Allah ya ƙara da bayanin da muka tashi a kai jiya wanda na yi tsammanin yau ɗin ma wannan ayan za mu ɗauko saboda jiya mun rage jawabin hudaybiya a kai ko inna allazina kafaru wa yasudduna an sabilillahi wal masjidil haram allazi ja'alnahu lin-nas ai zai mu fassara shi duka ba sawa'un al-akibu bihi wal ba'd wa man yurid fihi bi ilhadin bi zulmin nusqu min azabin alim kafin wa izbawa wa'ana da za mu fassara nan gaba wannan aya kamar yadda jiya muka ce annabi sallallahu alaihi wa sallama ya yi hijira daga garin makka ya dawo madina lokacin shekaran aikansu shekara sha uku an aiko shi da shekara goma sha uku dama tarihi ya gaya mana ba aiko shi ba sai dai shekara arba'in saboda haka an aiko shi ya shekara sha uku a makka aka yi masa umarnin hijira ya zo madina kenan yana da shekara hamsin da uku ramzin ahmadu sallallahu alaihi wasallam to ya shekara ɗaya ya gina masallaci shekara na biyu ya yi yakin badar bayan an saukar da ayar da za mu karanta a cikin wannan sura usna lil ladina yuqataluna bi annahum zulimu yayi badar na farko yayi badar na biyu a cikin watan ramadana yayi badar na biyu aka zo aka yi uhudu shekara ta uku a cikin watan shawwal aka yi khandak a shekara ta hudu aka zo shekara ta biyar ma da wasu saraya da aka yi wato yaƙoƙin da annabi ya aika waɗanda bai je ba da kuma wasu zafawatin wanda shi kanka ya je sallallahu alaihi wasallam shekara ta shida sai ya ce cewa ya daɗe rabonsa da makka yana begen ya je shi ya yi umra don haka ya shirya mutane akwai malaman da suka ce ya tafi da mutane sun kai dubu hudu akwai wanda suka ce a'a dubu ɗaya ne da ɗari hudu ko da ɗari uku to wayannan hujjar su ya fi karfi don na ji shi maulana shan radiyallahu anhu shi ma yake ba da hakikayin history a wato tarihin akan cewa mutum dubu ɗaya da ɗari uku ya je da su ko da ɗari hudu to ba mamaki wahani ya samu masu cewa mutum dubu hudu saboda an ce da ɗari hudu ka san in labari ya yi nisa to sai an samu gwanayen kiyayewa masu zafi sosai za su haka ito shi yadda ake so annabi ya ɗebo mutanen nan da suka zo su ƙofan garin makka shaura shiga na inda ake cewa masjidu aisha wurin tanyin nan kusa da wurin ne hudaybiya take kamar dai ka ce ƙauye ko unguwar da daga ita sai garin makka sai ce to kada mutanen masa su ga mun shigo alhali muna yaƙi da su yau su yi nasara gobe mu yi nasara ko yau mu yi nasara gobe su yi nasara kamar yadda Allah yake cewa wa tilka layyamu nudawilu ha bainan nas bainan nas fa ba kamar yadda nabi wani jahilin qur'ani wa ya kawo dauki dutsen tanki yana jin wannan ayan wa tilka layyamu nudawilu ha lin nas ku ga masa da iya qur'ani ba ba haka qur'ani yake ba nudawilu ha bainan nas Allah ya ce wannan zamani yanayi muka canza shi ne sai a ba wa'annan nasara yau gobe a ba waɗannan nasara to yana son ya kafa hujja akan wanda ya zagi manzon Allah din nan wanda yake fatanci da rashin ladabi ne cewa baya son taimakon annabi ba akwai shi ba an yi shi a garin nan kwanan nan har gari ya tsaya ta akan cewa sai an hukunta shi wanda kuma har yanzu ba mu janye ba haƙƙin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an kama da fatanci da rashin ladabi irin wannan da sakin baki ba abin da ya kamata a bari bane ba abin da ya kamata a yi shiru a kai bane a nuna wa wanda ya yi kuskurensa kuma a hukumance muna kiran hukuma har yanzu a kan wannan ko da suka biya fara kame kame yana ta zage zagen mutane an ce jiya har ni din ya kama sunana ya zage ni a cikin wa'azin da ya yi ko kuma in ce a cikin lakcan da ya yi ko shirmen da ya yi na cewa ya zage ni ya zage shugaban hukumar shari'a ya faɗi haka hikayoyi na ƙayya na banza waɗanda suke fatanci ne da neman mafaka bayan ruwa ya ci shi ka san ake mutumin da ruwa ya ci shi ko ta kobi kasa masa zai kama to mutumin da ya zaki manzo Allah kan ai ruwa ya ci ha ya ruwa ya ci sai dai illa iyaka mu jira hukuncin da hukuma a hukumance za ta yi masa kar kowa ya dauki doka a hannunsa mu bashi da hukumar da ta ji abin da ya yi da ƙararrakin da aka kai mata ita ta ɗau matakin da ya dace ina jawo hankali duk wanda zai zaga kamar yadda ni alhamdulillah an ce da suna na ya kira ko dan na ta neman kilifin izi suna na ya kira ko dan bai bada suna na full ba suna na Muhammadu Sanusi Adamu amma ne yawa ko dan tsoron kara kai shugaban hukuma ne sai ya kira wani sunan da ban san shi ba wai Sanusi Garbi kaga wannan ai wani abu ne da ban ko amma ni suna na Muhammadu Sanusi Adamu ya faɗi wasu ƙarya a kai wanda yake yawa clip din ko ba mu shi magani masha Allah sai kawo kawo magana ya sai ta ya
akwai kwamishina akwai maganin chairman na shari'a kwamishin wadda ke fiye wata musa ma ba bai leda a maganar da ya kawo suna na nake
a wata kafa daga cikin kafafe na sadarwa sai na ji har ya yi siyada yana nuna cewa abin da ya sa da masu ce wai za a kira ni ko aka kira ni za a yi tattauna da ni shi ne dan na yi su'ul adadi wa manzon Allah to wannan kalma da ya faɗa a gaskiyar magana ta ba ta wuri kuma nake da adalci ba domin ina san ya sani shi da kansa yau shekara akalla talatin kenan nake karantarwa casa'in da tara karantarwa na da nake yi kare suna manzon Allah da shi da yaki da bid'a karantar da tauhidi da ke da yaki da shirka a sakamakon haka duk wani kudu dan bid'a ni ya dauke a matsayin abokin gaba wallahi ko ka sani ko baka sani ba kai a sakamakon haka ba wani kudu dan bid'a a nan garin yake duk inda aka ga gawa na ko a bola ne a tambaye shi ya kashe shi ne su zo su gare
kun ji abin da ya faɗa kun ji ko to an ban san da wani sunusi gabbin yake ba ni dai sunusi a da sunana amma wannan magana da yake faɗi duk neman ɗauki ne da yake ba zai nemi ɗauki wurin manzon Allah ba to dole ya ta jawo hankalin mutane da ƙarerai da wayansu in yana in ya isa ɗa ya kawo tabbin da ya faɗa cewa wanda ya ce na ce ga abin da ya faɗa ɗin ya kawo ya yi wayannan karerai shekaru da suka wuce ya faɗa ya maimaita ya yi karerai ya akwai ran da wani yaron sama ya ce mu wai har an kai ni wurin yan sanda ni kuma har yanzu ban ji ba saboda haka wayannan karerai ne da ya saba yi makariyaci ne makariyaci munafiki ne zagin manzon Allah kuma muna roƙon Allah ya yi mana maganin sa kuma duk wani zulle-zullensa wallahi tun da ya taɓa darajar manzon Allah sai ya ga abin da baya so wurin Allah cikin abin da Allah zai yi na hukunta shi in dai har mutum zai iya sakin baki akan manzon Allah kun ga tun da ya fara wannan maganganu ai ni ba ba kula ce nake ba ina magana ne akan kowa ya mutunta annabi kuma a kiyaye doka ko ba abin da nake faɗi ba kenan amma tun da ya kokalo har ya je ya kamo sunan da ya haɗa da suna na bai tsammani ba dai ko da ni yake nufin in dai da ni yake to ga sakamakon amsansa ya je ya ci da zunubin da yake fuskantarsa wanda hukuma a duniya take shirin a tabbatar da hukunci a kansa in an kama shi da wannan laifi kuma ya jira na Allah wanda zai azabtar da shi akan irin cin mutuncin da ya saba yi wa bayin Allah wanda daga nan ne ya kai shi harkan manzon Allah amma dan iri na in zaka zage ni a kaya banza kai kai a banza kaje ka faɗi komai alhamdulillah ni muhaddisin alqur'ani ni muqaddimin tijaniya kuma albarkan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kowa ya san uwata da ubana duk wanda kaje yanzu ya faɗi maganar mutunci na ya fara faɗa kamar yadda wani ya zo wurin yana cewa shi ma an ce masa ba ɗa bane ni ba wanda ya taɓa ce min ni ba ɗa bane ba wanda ya taɓa faɗa yana tuhuman cewa wai ni a'a yanzu in kai magana akan nasaba ta yan uwana da iyaye na da babbani na da kawari na su za su fito su ce maka ka taɓa darajar su ba ni ba ni ba zan yi magana ba saboda duk wanda kaje yana magana a kan asalin sa ai akwai tuhuma ne to Allah ya kiyaye saboda haka ni wannan in ni aka zaga wallahi yayi a banza ya zagi wanda suka bi ni ma kuma zagin nasu ya kai su da zagin manzo Allah saboda su tijani na faɗi dama man sabbana illam yasuf ma takatira duk mutumin da yake zagin mu in sai su jani yace in dai bai tuba ba ku sa ido ku gani zai mutu kafiri ba wai da ya zagi su jani ne zai zama kafiri ba a yana zagin sa a hankali zai je zagi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to ran da ya zagi manzon Allah kuma ina musulunci saboda haka Allah ya kiyaye wannan shari ya koma kansa wanda hankalin sa ya tashi saboda wannan magana ta sa ni ina hakurkurtar da su babu abinda maganar sa wannan zai ya faɗi wanda ya ji wannan shine ya zaki manzon Allah sallallahu alaihi ya zaki manzon Allah mutumin da ya fito ya ce baya bukatar taimako ko gudunmawar manzon Allah dan annabi bai isa ba ko ba abin da ya nuna ba kenan to dan haka kaga wannan ayin ya kira sunanka da ma kul sunan nawa ya kira Muhammadu Sanusi Adamu ya zaga wallahi yayi a banza dan saboda dama innal jibala min al hasa duk girman dutse daga tsakon kwani ne yan kanana kananan zaka fara har ka isa kan manya har ka isa inda baya tabawa to balle yanzu ka je har san tukun da ka zangaro in dai ka tsaya a kaina in zaka zage ni zaki na ya hana zaki shehu ɗayar Usman Bauchi ma ai na yi arziki balle a ce zaki na zai sani zakin manzon Allah ai wannan babban alheri ne kenan yi ta zaki na kullum ka faɗi duk sunan da ka ga dama in ka ga dama ma ka kira su duk ka ce wani abu daban ba ba ba gaddi ba an san gaddi ka mai neman tilawar qur'ani ne ko to alhamdulillah tun 1985 na haddace alqur'ani tun 1990 na rubuta alqur'ani malaman qur'ani suka karba suka ce eh lallai abin da na rubuta nan haka yake a cikin alqur'ani ko ban duba ko ina ba da ka ka kirga daga 90 zuwa yanzu lokacin ma da isa ya shiga cikin da'irar malamai ba lokacin na ma haddasin alqur'ani to da haka kaga shi yanzu yake kokarin suka talatin da fara dawa ko to ni ina ma haddasin alqur'ani ne rubu ne daukan holama saka da'in ya mai da shi la yamassuhu illa al-mudahharu tun 1990 Haga shi alhamdulillah idan mutum ya zo ya zage ni yanzu sai mu haɗa shi da hadisin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa na riƙashe ku muhaddasa alqur'ani ku kula da su ku girmama su kowa ya girmama su ni ya girmama in ji manzon Allah wanda ya walakanta su ni ya walakanta in kana neman hadisin ka karanta inda annabi yake cewa hamilul qur'ani hamilu liwa'il islami man akramahu faqad akrama Allah wa man ahanahu fa alayhi la'natullah to da Allah ka ga mahaddacin Qur'ani kamar Shehu Dayar Usman Bauchi wanda yake mahaddaci ƴaƴansa duka mahaddata jikokin sa mahaddata wannan inan nan yana zagin sa ko ba fa yana zagin sa har ya saka hoton sa yana zagi ka duba baki ba Shehu Ibrahim Kaula radiyallahu anhu wanda shi ne malamin su Shehu Dayar Usman Bauchi wannan la'anan nan yana zagin sa baki ba Shehu Tijani radiyallahu anhu wannan tsaye yana zagin sa to ya yi kan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama na ka dan ya zage ni me a ciki ai ya dade bai yi ba alaihi la'natullah wal malaikati wan nasi ajma'ina khalidin fiha Allah kiyaye ku sharori to Allah subhanahu wa ta'ala yana faɗin cewa innal ladzina kafaru wa yasudduna an sabilillahi wal masjidil haram alladhi ja'alnahu lin-nas kaman karatun mu na jiya cewa annabi ya zo shi zai umra a shekara ta shida kafirai yana hudaybiya sai annabi sallallahu alaihi wasallam kafin ya shigo wurin kafiran a cikin garin makka ya yi shawara da sahabbansa cewa a tura wani ya sanar da su cewa ga shi ya zo zai shiga makka amma ba yaki ya zo ba ya zo shi ne don me ya zo domin ya yi umra ya yi ibada ya koma sai cewa za a tura a cikin sahabbai ya je shi ya gaya musu kafin manzo Allah suka ce ya Rasulullah duk wanda ka tura to ka tabbata in dai yaje shi kadai sunan sa gawa mutanen nan ba za su bashi da fito ba babu wanda zai je lafiya ya fito lafiya sai wanda ya kama zaman lafiya da mutanen nan sahabin ka Usman radiyallahu anhu shi sai na Usman mutum ne wanda Allah ya ce sanyin hali mai zaman lafiya da kowa an ruwaito yana cikin asharatul mubashiruna bil jannatin da suka shiga musulunci sanadin sayyidina Abubakar sayyidina Abubakar a cikin asharatul mubashiruna bil janna in ka tare shi ka tare sayyidina Ali akwai wani wanda sun ya faɗa radiyallahu anhu kaji sayyidina Umar ne yace shauran duka sanyin hali irin na sayyidina Abubakar da iya zamansa da mu'amala shi ya jawo su musulunci to shi ko sayyidina Usman zaman lafiyansa da mutane da zumuncinsa baya faɗa da kowa shi yasa ma zamanin da ya zo yin khalifanci har aka samu yan ta'adda suka iya far masa saboda yana da sanyi yana da zumunci zo abin da ya taso shi baya son hayaniya baya son kuma zubar da shi bai da wato jarumta irin na sayyidina ali ba kuma kushewa bane a wannan Allah ya dada maka fadan manzo Allah ya hada komai ne sannan ba yi da zafi irin na sai na umaru shi yana da sanyin hali ya sa sai suka yanke shawarar in shi ne ya shiga kai sakon nan to zai isa lafiya zai kuma dawo lafiya manzo Allah ya ce ko Usmanu ka je ka faɗa musu sakona amma albishirin ka babu abin da zai same ka zaka je lafiya zaka dawo lafiya sai na Usmanu ya karbo sakon manzo Allah ya zo ya gaya wa manyan garin Makka cewa ga Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam a bakin gari ya ma zo Hudaybiya amma ba faɗa ya zo yi ba ba makami a cikin tawagarsa ya zo shi ne yayi umra yayi ibada ya koma suka ce saurara su shawara su sunan su manyan su suka tattauna su suka ce ai in sun bashi ya shigo lafiya ya fita lafiya sun zama mata ke duniya ba su sun yi sulhu ba ba a san cewa shi din nan ya zo yaki ne ko ba yaki ba kawai ya ji ya zo garin su ya fita lafiya bayan ya yi fada da su sun yi fada da su ya koma ba su yadda ba amma ga wakilai su je su a rubuta yarjejeniya baki zai iya dawowa sun san zai zo ya zo za su fita garin masu bar masa kwana uku ya yi ibadan sai koma amma ban da bana to an da ma annabi sallallahu alaihi wasallama yana tahowa a hanya ya zo wani wuri inda aka yi yaƙi ko kace inda aka saukar da alamtar kaifa inda aka halaka abrahatu da da giwayensa sai ta takowarsa ta tarnike sai ta yake faruwa ne kamar na ji habata ne hadisul fili abin da ya daure ya hana dawaka giwayen nan shiga mata yana neman ya daure taguwa ta ita ma kar ta shiga habata hadisul fili sai ce to amma dai mu je da aka zo bayan ya tura sayyidina usmanu radiyallahu anhu ya ce kwana ɗaya kwana biyu bai dawo ba sai aka fara rade rade a cikin sansani sarfa an kashe usmanu ma sarfa an kashe usmanu shi ko sayyidina usmanu sanin iya girmama manzon Allah ne yasa da ya je ya ji amsan su kun daren farko sai ya ce ba zai dawo ba sai ya bi su gida gida ya rarace su kada su ci annabi ya shigo Allah zai iya yin wani abu mummuna wa mutanen garin nan in sun hana manzon Allah shiga garin nan kada su manta nan fa garin su ne kuma tun da ya zo ba da faɗa ba sai kama ya ci irin wannan yana tarara kin su wace gari da ya tabbata ba za su yi ba ba za su yadda ba sai ya karɓo wa'annan wakilan su su dawo tare shine suka zo kafin nan an yaɗa cewa an kashe sayyidina Usmanu har annabi yake cewa in ku sun kashe Usmanu to dole za mu yake to sai ya tabbata dai ba kashe shi ba gashi ya zo manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kafin zuwan su har yana cewa surutan da aka yi sai din nan ana shiga cikin wani abin da yake ba sani ba kowa ya zo ya jaddada imanin sa aka zo aka ta hannu da manzo Allah ana mutabaha da shi akan matsayin jaddada imani har ya daga hannunsa da karshe sai Usmanu baya nan yana kan aikana da yana nan na san shi ma zai yi wannan tasbihi ni bari in jaddada masa ya dora hannunsa na daya akan daya shine sai na ce muku dama hannuwansa duka biyu dama ne sai ya ɗaura ɗaya daman a kan ɗaya daman cewa ga hannun Usmanu na jaddada masa har sai na Usmanu yake ba da labari yace ai ni na gode Allah ma da bana nan domin hannun manzon Allah ya ji hannuna gashi ya ce wannan hannun nasa shine hannuna ya jaddada min imani na sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya karbi bakuncin wannan wanda ya rako sayyidina Usmanu wa sunanka yace wa annabi sunansa Suhaibu manzon Allah sai ya ce sahulal amru ma'ana sunansa sauki sauki annabi sai ce shi kenan al'amarin mu yayi sauki saboda shi annabi yana son alfalu mai kyau ya ya kai yace mutane na suka aiko ni za ku yadda ka shiga garin amma ba bana ba kuma za ka shiga ne akan sharuɗa sai na umaru yana zaune a wurin yana jin me ake yi sharaɗi na farko mutanen mu in sun gudu sun je wurin ka ka dawo mana da su amma kai mutanen ka in sun dawo kar ka biyo su ba za mu ba ba za mu ba ka su ba manzo Allah ya ce na yarda wanda ya baro musulunci ya dawo cikin kafirai ne za a yi da shi sannan suka ce sharadi na biyu zuwa shekara kaza ba za ka yaƙe mu ba ba za mu yaƙe ka ba manzo Allah ya ce ya yarda sai na ali shi ne mai rubutu amma kafin a fara rubutu sharuɗan akwai cewa ya rubuta bismillahir rahmanir rahim suka ce ba su yarda ba ba su yarda a rubuta bismillahir rahmanir rahim ba su abinda suka yarda a rubuta bismillahumma dun ba su san waye ar-rahmanu ar-rahim din nan ba har a suratul furqani Allah yana cewa wa idza qila lahum usjudu lir-rahmani qalu wa man rahman anasjudu lima ta'muruna wa zadahum nufura ba su yadda Allah ne ar-rahmanu ba ba su yadda Allah ne ar-rahim ba to sai suka ce ba su yadda rubuta musu bismillahir rahmanir rahim ba sai dai a rubuta bismika allahumma manzo Allah ya ce sai na ne rubuta musu yadda suke so bismika allahumma da bismillahir rahmanir rahim addu'a abu ɗaya ne Allah yake nufi na biyu سيدنا علي يربط هذا ما عاهد رسول الله صلى الله عليه وسلم قريشا فهل يتعى كما سيد رسول الله بني سوسونا سأوليسو محمد بن عبد الله nan da fa ɗabi'an kafirai ne raina manzon Allah sai duk wanda kaje ana girmama manzon Allah yana ta an mutu matsayinsa to mai ɗabi'a ne irin na kafirai kafiran ma irin makiya saraka ba sai kawai ya rubuta rasulullahi ba sai dai a rubuta muhammadu ibn abdullahi manzo Allah yace da rasulullahi da muhammadu ibn abdullahi duk sunana ne ko ba su yarda ba ne rasulullahi ne tare abin da ba sa so rubuta musu wanda suke so sai na ali ya shiru aliyu ku share abin da ba sa so din Allah yana son wannan sunan rasulullahi ka rubuta musu wanda suke so ya ce ya rasulullahi kaga hannun nan ba zai iya share rasulullahi nan ne shine ake magana ladabi da umurni in ladabi ya zo umurni ya zo a tsarin ka'idan force na soja ko ɗan sanda umarni ake bi obey before complain ko ba haka ba wai yanzu soja in ya dubi babban su ya dubi karamin ya ce tare wannan bishiya ƙaton bishiya ba zai ce masa ranka ne da ina makari ko ina abin yanka ba a kawai zai je rungume bishiyar ne ya kama ya ce zai cire tun da oga ya ba da umarni sai in ya gaba za yi ba sai ce to a bari a nemo abin tsara to a ka'idan fof kenan amma ka'idan ilimi malamai suka ce in ladabi ya zo umurni ya zo wa ma'ana ga umurni ga ladabi in ka bi umurnin ka saba ladabi to ka bi ladabi shi wanda ya baka umurnin sai gane ladabi kai shi da hikayar da muka yi jiya wanda shi yake ba mu labari babanka ne mai shekara saba'in ko sittin kai shekaranka ashirin ko ashirin da biyar sai ya wuro yarinya budurwa yariyar na tana taba masa tana kin bi masa umarni sai ya ce zai masa hukunci yau amma hannunsa yana ciwo ya kawo bulala ya baka ya ce yi ta dukan yariyar nan sai na ce ka daina matarsa ce kuma ba kai kuma ɗansa ne ya za ka yi umarnin za ka bi ko za ka nema muku gafara sai da ita in kana da hankali sai ka ce baba mun tuba laifin nasu duk mu muka yi baba mun tuba kai ta ba ki hakuri har ya hakura saboda in ka sake ta bi umarnin kai ta zane ta an jima kaɗan ya ga bulalan ya shiga jikin ta da kai cewa ne ka kashe ta ne daga nan kuma laifin ta zai dawo kanka ne saboda haka sai ka bi ladabi to shi ne abin da sai na ali ya bi ladabi yace manzo Allah ba wai kin umarni ba amma hannunsa ba zai iya tare rasulullahi ba manzo Allah an ce da hannunsa ne yace a nuna masa daga ina zuwa ina ne inda ba sa son sai ya share wadanda aka rubuta a wurin aka rubuta musu abin da suke so aka zo aka rubuta ka'idodin da suke so cewa annabi sai dai bace zo yayi umra manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yadda sai na Umar ya ji zafin abin yace ya Rasulullahi kafin Allah ya girmama mu da musulunci da kai ma kafiran nan in mun shirki da kara ba su iya tsallakawa mun fi karfin su wallahi balle yanzu Allah ya ba mu kai ya ba mu imani bai kamata mu zo har bakin gari ta kai a tawaga sai kuma mu koma ba manzo Allah ya ce masa ni ba annabin Allah da wayi nake umarni ita ya rasulullah kai ka gaya mana kai mafarki mafarkin ku na annabawa gaskiya ne mun shiga garin nan mun yi mun yi me yake da suna umra mun yi aski masu saisaye sun yi yace na ce mata bana ko baɗi sai ya bar wurin sai je wurin sai na baka yana maimaita abin cewa mai gida sun yi sai yawa mai gida ya fi hakuri wai yanzu kafiran nan ne za su hana mu shiga garin makka sai ya sayi labarai ya ce umaru kai a hankali fa mutumin nan annabin Allah ne da wahayi yake aiki da ai da ma wahayin ne ya samu tun da mafarkin su na annabawa gaskiya ne ya ce mun shiga mun yi umra masu aski sun yi masu saisaye sun yi yanzu kuma har na sun ce ba za mu shiga ba mu kuma mu koma ai kamar mun kasa kenan da kai umaru da ya ce maka za mu shiga mu yi umra masu aski su yi masu saisaye su yi ya ce maka bana ko baɗi ce wallahi ba ka wurin da na gaya masa irin abin da ka faɗan nan shi ya faɗa lalle ana ce abubakar ya fi ni na tabbata yau kan ya fi ni don zuciyarsa da zuciyar manzo Allah wuri ɗaya suke ma'ana abubuwa ɗaya suke kai shi ne gaskiya to annabi sallallahu alaihi wasallam ya kalli wannan ya yadda sai ya bada umarni cewa kowa ya soke hadayansa a sauke umra ayi aski ayi aski a sauke hadaya abin sai yayi nauyi wa sahabbai gaba ɗaya ba a ga kowa yayi ba sai annabi ya shigo tantin da aka yi masa ya samu matarsa ummu salma yake cewa ni fa in na ba da umarni aka ki Allah zai saukar da bala'i na ga wa mutane na a sauke umra a yi aski a sauke hadaya sun ki ba wanda ya yi har yanzu ya rasulullah kai annabi rahama ne jira suke su ga kafara idan kai kowa zai yi yanzu tsoro suke kan su fara yi daga baya kuma ka ce a a zo a yi haka ina baka shawaran ka fara yi sai manzo Allah ya sa aka kira masa wanzani da aka ga yayi aski kowa sai yayi aski ya soke hadayensa kowa ya soke nasa sai aka dawo sai shekara ta bakwai aka je aka yi umratul qada'i to shine Allah yake faɗa a wannan aya innal ladina kafaru wanda suka kafirta wa yasudduna suna tsare hanya an sabilillahi suna hana shiga addinin Allah wal masjidil harami har suna hana shiga masallacin harami ayi umra gashi sun tsare manzon Allah sun hana su shiga wannan masallaci kuwa allazi ja'alnahu lin-nasi sawa'a Allah ya ce mun sanya masallacin ya zama daidai ne wa mutane al'ajibu fihi wal bad da wanda ya zo bako da wanda yake mazaunin gari hukuncin makka a wurin su hukuncin harami a wurin su duka daidai ne ba wanda zai ce nan garin mu ne wannan bako ne ana shi shiga bako sai lokaci kaza dan gari lokaci kaza a'a Allah ya ce sawa'un al'ajibu fihi wal bad da mazaunin garin da bako duk daidai suke sawa'un al'ajibu fihi wal bad ومن يريد به بإلحاد بظلم sai wannan gari ma darajar sa inji Allah duk wanda ya kawo wani nufi na yin shishigi a garin dan ya zalunci wani ko ya zalunci saba wa Allah ne a'a san wani ne kasafi ne ma wani a garin Allah ya tsumi zuku min azabin alim nufi kawai in yayi za a ɗanɗana masa azaba mai raɗaɗi saboda haka Allah subhanahu wataala yake gaya mana cewa kada a zamo an yi abin da Allah baya so a masallacin harami kuma daga nan ne mutanen makka aka ce lokacin ba sa yin kaurewa kofan su kowane gida in ka zo kana bako Allah ya ce da kai da gari daidai ne kawai sai kai sallama inda ɗakin baki a gidan a baka ba a daina yin haka ba sai da annabi ya zo shi yin aikin hajji hajjinsa na ban kwana sai ya ki shiga gari ya sauka a gefe can wurin su mai shi ya rasulullah ne yasa ba za ka shiga ba yace aqilu ya bar mana wani gida ne bai sayar ba ai duk gidajen musu aqilu sun sai da su in mun shiga yanzu ina za mu sauka gidan wa za mu sauka to daga nan ne aka yi tashi mutum zai iya mallakan gida har za a iya ba da haya daga hujjar ma daga hajjin manzon Allah da ya yi shekara ta goma shine abin ya dawo yadda ake karban haya a makka akwai yan gari akwai baki ba kuma dan an goge wannan ba a hukuncin harami da bako da ɗan gari duka ɗaya ne amma cikin gari wanda yake da gida gidansa ne to ayin gaba shine wa izbawana li ibrahima Allah ya nuna wa annabi Ibrahim ya saukar da shi a garin Makka don ya nuna masa ɗakin da zai gina wa Allah na Ka'aba an ruwaito wata iska ce ta zo ta shata masa wurin kamar irin guguwa haka din nan kuma aka zubar da ruwan sama wani ruwa ya zuba ya nuna iyakan inda girman Ka'aba yake sannan Allah ya sa da shi da ɗansa Ismailu suka zo suka suka daga gine za ka ji a cikin Allah yana faɗa a bakara wa yanzu ya fau Ibrahim al-qawa'id min al-bayt wa Ismailu rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim saboda shi Ka'aba Allah ya faɗa a suratu Ali Imran shine awwala baitin wudi'a lin-nas shine gini na farko wanda Allah ya sa mala'iku ne suka gina sai na ga mana tarihin ginin kabon kuwa ya faru ne saboda lokacin da aka ce za a yi annabi adamu da ƴaƴansa sai mala'iku suka dubi me ya aka duba masa mai amfani me mara amfani sai so yana da ɗabi'u guda uku ɗabi'a na farko yana da hankali na biyu yana da sha'awa na uku yana da fushi sai suka ce ya ubangiji wannan halittar in fushin nan ya lullube wannan hankalin ba irin kisan kan da ba za a yi ba in sha'awa ta lullube hankali ba irin barna da fasadi da ba za a yi ba saboda haka mutumin da yake da illa biyu da amfani daya a ta ta'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima'a wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak sai Allah ya ce musu inni alamu ma na ta'lamu to da suka tuba wa Allah akan wannan jahiliya da suka yi shine sai Allah ya ce ko ku sauko ku gina wa wanda zan halitta din nan da ƴaƴansa ɗakin da ni ma in sun yi min laifi za su zo su zagaya su nemi gafara saboda an rawaito lokacin da mala'ikun suka nemi gafara sun dinga zagaye baitul ma'mur ne to kasan baitul ma'mur saitin sa ne aka zo aka yi ka'aba in ji malaman tarihi wanda kuma shine tsakiyar duniya to karatun dai da nisa gobe mu tashi shi ma akan wannan aya mun fassara ayan da na jiya kenan Allah ya ba mu dacewa Allah ya ji kan mu yi kan iyayen mu ina jaddada kira na na farko da muka yi waɗanda suke ta yin zage-zage a gidan rediyo musamman mutumin nan da ya yi rashin ladabi wa manzon Allah kada a biye masa don an ji yana kama sunayen mutane yana neman abokan mutuwa ma'ana yana neman abokan faɗa wanda irin ya je an yi faɗa da shi kaga za a ɗauki hankali akan wancan babban kato bara da ya yi zuwa ina zuwa ga ƙarami to wallahi mu sha'anin manzon Allah ya fi na kowa ka zagi kowa in ya ga dama shi ya ɗauki mataki a kanka amma in ka taɓa manzon Allah hukuma muke kira da ta bi doka akan abin da aka ce akan mai zagin manzon Allah ko mai sakin baki akan manzon Allah Allah ya kiyaye mu Allah ya kiyaye addinin mu Allah ya kiyaye mana zaman lafiyar mu Allah ya samu zauna lafiya amma kada kowa ya dauki doka a hannunsa an gano cewa akwai masu shirye-shirye munana waɗanda suke da munanan tanadi to Allah ya ya kare a kansu kuma dama duk cikin su ne masu irin wannan mummunan tanadi to ya kare a kansu mu ne matsayin mu martaban manzon Allah abin karewa ne a wurin dukkan musulmi in dai rasha za ta saka doka rasha ta kasar da ba na musulmi ba kasar da ba ta yi zama da Allah ba za ta saka doka duk wanda ya zagi manzon Allah a kasar mai neman tashin hankali ne baya son zaman lafiya ne hukuncin sa hukuncin kisa to ina kuma ga addini kasar da addini yake tasiri har jihar da ake shari'a musulunci irin zawoyin arewa saboda haka dole hukuma ta ɗauki mataki ta ɗauki mataki na gaggawa wurin ganin an kiyaye darajar manzon Allah don neman zaman lafiyar ƙasa Allah ya samu zauna lafiya الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما اغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي الى صراطك المستقيم وعلى اله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين